الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن اهتدى بهديه ودعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد godiya ta tabbata ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala wanda ya sake kaddara haɗuwarmu domin ci gaba da karatunmu na fiƙihu a cikin mazhabar al'imamu Malik, imamu Darul Hijira, Hujjatul Umma, Ra'asul Mutkinin wa Kabirul Mutasabbitin Abu Abdullahi, Malik ibn Anasin rahmatullahi alaihi. a cikin littafinmu mai albarka littafin irshadu salik ila ashrafil masalik na ashaykh abdurrahman ibn muhammad ibn askarin al-baghdadi al-malikiyu mazhaban rahimahullahu ta'ala a karatu wanda ya gabata da taimakon ubangiji subhanahu wa ta'ala mun tattauna akan abin da ya shafi salloli wanda suka kubuce wa mutum musulmi bai yi su ba a cikin lokacinsu to kuma idan ya zamanto ya tana su yana cikin sallah ta farilla idan sallolin ba su kai sama da biyar ba biyar ne ko ƙasa da biyar to ya zamanto wajibi ne akan shi ya jeranta su tare da mai lokaci to a yau insha Allahu ta'ala za mu tashi daga kan hukuncin wanda ya bar sallah na'am bismillahir rahmanir rahim وتارك الصلاة تهاونا لخروج وقتها الضروري يضرب ويحدد بعد أمره ثلاثا نعم مالا الله تعالى يجيك أنسى الرحمة yace wa tarikus salati dukkan mutumin da ya bar sallah ya zamanto baya yin sallah ta farilla ta lokacin nan guda biyar tahawunan ya barta ne ba don saboda yana musu akan cewa ita wajibi ba ce a'a ya tabbatar da cewa sallah ta farilla dinnan rukuni ce daga cikin rukunai na musulunci kamar yadda ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya faɗa a sunna amma ya barta ne saboda wulaƙantarwa da ita sannan kuma saboda kasala da lalaci to wannan hukuncinsa likhuruji waƙati har daruri hal ya zuwa fitar lokacinta wanda yake na daruri wato za a jinkirta mai idan ya zamanto musulmi ne yana da'awar musulunci da baka sannan kuma idan aka mai magana menene fahimtar shi dangane da salloli dinnan na lokuta guda biyar zai ce wajibi ne dole ne akan bawan allah musulmi baligi mai hankali ya yi su to amma shi aka ce ya tashi ya tafi ya ce shi baya jin daɗi ne ya gan shi yana ɗaya daga cikin masallata amma da ya san cewa wajibi ce to za a jinkirta mishi hali ya zuwa fitar lokacinta wanda yake na daruri yudrabu idan ya zamanto an mai magana akan yayi sallah lokacin da azuhur ta shiga a kawai ya sa ganda ya ce ku shiga ku hoto ni in tsare fadar ku shiga ku hoto daga masallaci saboda kada a sace mu tukunyoyin shayi aka ce a'a ai a cikin sauro ake aje su ya ce a'a sauron ba a wani lokacin shiga ake a ɗauka ya yi dubara dai sai da aka bar shi a fadar da aka je aka zo daga sallah aka ce to tahija ka yi ce a'a tsime nake dan dago in si kira shi kenan ka in yi alwala in yi kaza ya dahu sai in shiga in sallah in dawo kuma in na raba muku kenan sai mu sha daidai shi kenan kuka kyale shi aka sikira shayi aka sha firemi to saboda shaidan shi kuma dama irin haka yake so sai zaman to ya shagaltar da ku kuma daga tunatar da shi akan sallah din shi ma kuma dama hakan din yake so ana nan ana na har lokacin la'asar aka ce wani baka yi ba zura ce ina tuni ina tuni haka ne da ce to lokacin la'asar ya ce ku shiga ku fito ka ce kayan yaro ba kare na mu wayo ba ya za ka ce a sallar azur mu shiga mu to yanzu bari mu bar wani ya tsare kai mu je mu yi sallah tare da kai ce a to ai ba ku san mu ba a zahar a bayan mai la'asar ya kawo wani kabli da ba a shi dai daga karshe dai hallo aka bar shi ana sai ya zamanto kawai shi yana ganda akan sallah amma ya san da cewa farilla ce to za a jinkirta mai hali zuwa ƙarshen lokacinta wanda yake na daruri idan a zuhur da la'asar ce hali zuwa rana ta fada za a jinkirta mishi to amma kafin rana ta fada din yudrabu shi kenan in a ga zai ja sosai sai a kai shi gaban alkali a ce wannan bawan allah musulmi ne yana da awar musulunci kuma yana zaune a unguwa ta musulmai yana tare da 'ya'yan musulmai amma yana wasa da sallah yanzu bai a zuhur ba bai bala asir yanzu karfe shida ce za ta kali ya ce to wani me yasa baka yi ba sallah ce eh zan yi ce to ta hijira kai ce eh na dan ji maso na ken dan ji karfin jikina shikenan alkali sai sa dan tattar koya mai bulala a ce kai dan abdu zo da bulala wannan samu ya tattar koya mishi ya mai bulala biyar ce bulala hudu ce bulala uku ce dai wanda za a tsoratar da shi da farko an gane ko a dan tartar koya mai in ya ce to a kyale shi a jiya da ya dan ji zafi to in ya tafi falillahi alhamdu idan aka ga bai yi ba sallar kuma gashi lokaci tafiya yake wa yuhaddadu to sai a mai ban tsoro a tsoratar da shi a ce to wane wallahi wa sallah dinnan da kake gani idan har baka yi ta ba rana ta fada fa hukuncinka shine za a raba ka da duniya in dai har kana so ka zauna a duniya lafiya ba so bane kake a fille maka kai to kai kokari kai sallah a tsoratar da shi akan cewa ƙarshen al'amarin ba za ta yi kyau ba shine wayo haddadu sai a tsoratar da shi a gaya mai ƙarshen al'amarin yadda za ta bada in ya zamanto ya yi taurin kai a yanzu a gaba ya ƙara taurin kai to daga ƙarshe taurin kan nashi zai kai shi ne zuwa ga ya rasa rayuwar shi ba da amrihi salasan bayan an mai umarni da yi sallah har sau uku amma a ga cewa kawai yana ta yi wa mutane ganda yana ta bai wa mutane wahala to sai a tsoratar da shi a gaya mai ƙarshen al'amarin ba zai yi kyau ba na'am
فإن فعل أو وعد والمشهور لو قال أنا أفعل يقتل وإلا قتل حدا وجهدا كفرا to shikenan fa in fa'ala to idan da aka kai shi gaban alkali a gurfanar da shi aka ce ranka ya dade wannan mutuma mun ce yayi sallar azhur tun lokacin azhur bai tashi ba yayi yanzu la'asar ce muka yi bai tashi ba yayi daga karshe dai muka yi dubara muka kawo shi a anturuwa ne muka kashi a moto muka ce mu je zai raka mu bakin tasha muka zo nan muka kawo shi gurin ka dan ka mai hukunci ce kai ta je kai alwala kai sallah ce to ranka da ya tashi je alwala ya sallah ya azuri ya al'asar to shikenan alhamdulillah dama babban abin da ake bukata shine ya alwala ya azhur da ya al'asar wannan shine babban makasudin ba wai dan aladabtar da shi ba ko kashi a dan a sa shi ya sallah to yanzu idan yayi shikenan alhamdulillah an wa'ada ko kuma yi alkawali ya ce to zai yi ya ce e yanzu da aka ce to ta shiga ya sallah ce e abin da ya sa ɗin ɗazu dama janaba ce gare ni gashi gashi gashi gashi aka ce to je ka kai wanka aka leƙa a nankin kuma babu ban ɗaki ya ce to shi ko ya alkawali yanzu idan suka dawo gida kawai zai tafi ya wanka ya sallah ya yi alkawali an gane da kyau to shi kenan sai a kyale shi a ce to ku tashi ku koma yin shi ku zo ku gida ku sa mai ido ku gani in bai shiga bai wanka din ya wuto ya sallah din to hallo ku zo ku faɗi in da ya alƙawli shi kenan kyale shi za a yi wa illa to idan ya zaman to ya yi taurin kai an ce ya ce bayyayi a gaban sarki din ma ko a gaban alkali din ko a gaban juju ya yi taurin kai ya ce baya yi aka ɓara aka faɗo ya ce baya yi wutila haddan to sai a kashe shi haddan amma wannan kisa ne za a mishi wanda yake na haddi yana ɗaya daga cikin musulmai waɗanda suka aikata laifi waɗanda suka cancanci a kashe su idan ya zamanto mutum ya yi zina da ɗiyar wani kuma yana da aure hukuncinsa shine za a kashe shi ta fuskar jefewa ko idan aka kashe shi ta fuskar jefewa ba za a ce mishi ba mushiriki ne ba za a ce mishi ba arne ne ba za a ce mishi ba kafiri ne yana na a matsayin shi na musulmi za a mai sallah za a je a binne shi a makabarta ta musulmai to shi ma wannan kisan da za a mishi za a kashe shi ne haddan ta fuskar haddi idan aka kashe shi yana na a matsayin shi na musulmi za a kai kuma abin da ya sha makabarta ta musulmai wannan shine ra'ayi na jumhur wanda ya bar sallah ta hawunan biha idan aka kashe shi za a kai shi makabarta ta musulmai ne a mashi sutura to waɗansu daga cikin malamai sun yi saɓani wajen abin da ya shafi siffar yadda za a kashe shi ɗan suka ce kawai takobi za a ɗako a fille kan shi ga kan a share ɗaya a je ga kuma sauran gangan jikin sai a ce a mai sutura wannan shine ra'ayin jumhur waɗansu ka suka ce a'a ba kashe shi ba za a yi kai tsaye a kai shi kurkuku a mushi bulala goma a mushi bulala biyar a mushi bulala hudu har ya zamanto dai daga ƙarshe da ya rasu wannan kawai shine haddinsa hal ya zamanto dai in dai bai yi sallah ba to kawai ya tabuguwa ya tabuguwa daga ƙarshe ya zamanto wannan shine ajalinsa an gane wal mashhuru to mashhuriyar magana lauƙala ana af'alu da zai ce a bar ni zan yi amma ba alƙawali yayi ba yace a kyale ni ni dai na ce zan yi ko aka ce a'a ka tashi ka tafi ka yace ba ni ba na ce muku zan yi irin wani mai taurin kan za a ga cewa shi a ko ina ma kawai taurin kan nashi wannan shi yake kwararsa an gane to inda a ce ya ce a kyale shi zai yi amma kuma ba a ga alamun yin a tattare da shi ba ya kutalu shi ma kashe shi za yi ba za a kyale shi ba akwai takadimi da ta'khir ana fa in fa'ala aw wa'ada turika fa biha wa ni'mat fa alhamdulillah da ma wannan shine ake bukata to wa illa idan yayi ganda yace ba zai yi ba kutila haddan to sai a kashe shi wannan saboda haddi to kuma sai ka ce wal mashhuru mashhuriyal magana lauƙala ana afu'alu da ya ce a ƙyale ni zan yi a gaba amma ba tare da ya yi alƙawali ba ba alƙawali ba yi to yanzu a wannan lokacin ma dai kashe shi za a yi wannan shi ne iyakacin haddin mutumin da ya bar sallah ta hawunan biha wa takasulan to amma waɗansu daga cikin malamai suna ganin cewa wanda ya bar sallah ko da ta hawunan biha wa takasulan ne yana fita daga musulunci wannan shine ra'ayin sa'id ibn jubair Allah ta'ala ya ji kansa da rahama shine ra'ayin ibrahim ibn yazid an-nakhai shine ra'ayin amir ibn sharahil ash-sha'bi shine ra'ayin abdullahi ibn al-mubarak shine ra'ayin al-imam ahmad ibn hanbal ɗaya daga cikin ruwayoyinsa guda biyu sannan kuma ita ce mashhuriyar magana a mazabar al'imamu shafi'i sannan kuma wannan hukunci ɗin na cewa wanda ya bar sallah ta kasulan wato ya fita daga musulunci ita ce fatawar umar ɗan khattab daga cikin sahabbai na ma'aiki ita ce fatawar mu'azu ibn jabal ita ce fatawar abdurrahman ibn auf ita ce fatawar abu huraira ita ce fatawar abdullahi ɗan mas'ud da waɗansu daga cikin sahabbai na ma'aiki sallallahu alaihi wasallam wanda suna ganin cewa dukkan wanda ya bar sallah ta hawunan wata kasulan biha ya fita daga musulunci saboda ma'aiki alaihi salatu wassalamu ya faɗa a cikin hadisi ya ce inna bainar rajuli wa bainar shirki wal kufri tarkar salati hadisin jabir ɗan abdullahi wanda yana cikin sahihu muslim tsakankanin mutum da shirka da kafirci shine daina sallah to in ya zamanto mutum ya yi watsi da sallah baya yin ta kuma yana cikin musulmai to wanzu wannan ya fita daga musulunci an gane ko wannan ita ce fatawarsu to amma irin su sufyan ibn sa'id ibn masruqin thauri irin su al-imam abu hanifa an-nu'man ibn thabit irin su al-imam malik irin su al-imam ahmad a ɗaya daga cikin ruwayoyinsa guda biyu irin su al'imamu shafi'i ɗaya daga cikin fatawoyinsa guda biyu suna ganin cewa baya fita daga musulunci wannan kafircin shi ba mai fitar da shi bane daga cikin musulunci saboda akwai hadisai waɗanda suke tabbatar da cewa dukkan wanda ya yi kalmar shahada idan ya mutu yana mai gaskatawa da wannan kalmar ta shahada zai shiga aljanna mun gane ko? to amma dai ala kulli halin in ya zamanto mutum ya bar sallah kuma yana bayanin jama'a musulmai an mai bayani dalla dalla ɗari bisa ɗari tamkar rana lokacin azuhur ya gane da hukuncin kuma ya bari to shine yana iya fita daga cikin musulunci ta dalilin wannan na'am wajahdan kufran to idan ya zamanto kuma mutum ya bar sallah ya yi watsi da sallah baya yin ta saboda shi yana ma kalubalantar a ce wai sallah rukuni ce daga cikin rukunai na musulunci yana ma musanta yana ganin cewa ba rukuni ba ce daga cikin rukunai na musulunci yana ganin ba ta tabbata ba a hanya wanda take ingantacciya zuwa ga Allah ko manzon shi sallallahu alaihi wasallam to wannan idan aka kashe shi za a kashe shi ne kufuran saboda ya fita daga musulunci saboda ya yi musan abin da yake sananne ne a cikin addini bil darurati sanin cewa sallah rukuni ce daga cikin rukunne na musulunci ba sai mutum ya yi karatu mai zirhi ba ba sai mutum ya ɗauki lokaci mai tsawo yana karatu ba zai gane cewa sallah rukuni ce daga cikin rukunne na musulunci to da haka in ya zamanto ya yi musanta sai zamanto kuma intafat alaihi mawani irin ya zamanto ba a ƙauye ba yake ba a karkara ba yake inda karantarwa ta sunna ta ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ba ta isa gare su ba akwai gurin da za ga cewa mutum ne yana da awar musulunci amma shi bai ma san ba menene musuluncin bai ma san ba menene ma'aikin ya zo da shi saboda babu malamai cikin dokar daji ne can can can can cikin daji ba kusa ba to wannan shi idan ya yi musan sallah wannan ba za a yi garajen kashe shi ba kai tsaye sai a kawo shi birni zauna tsawon sati guda ne tsawon wata guda ne tsawon sati uku ne wata biyu ne kwana arba'in ne a karantar da shi a karantar da shi a karantar da shi kuma sai a maida shi ƙauyen nasu shi ma ya zamanto da'i a can ya zamanto malami murshidin da'in ilal khair zamanto mai kira zuwa ga alkhairi amma kai tsaye dan an kawo shi birni rana ta farko ya ce shi bai yadda ba da sallama ba za a yi gaugal kashe shi ba saboda shi iyakacin saninsa kenan bal kazzabu bi ma lam yuhitu bi ilmihi walam ma ya'tihim ta'wiluhu idan mutum ba shi da masaniya akan abu idan ya karyata ya ce ba haka bane to kada ka yi garajen dora doka akan shi ka yi ƙoƙari ka sanar da shi ta hanya wanda take mai kyau ya fahimci cewa lalle abin nan haka ne tabbas ne ko shakka babu tamkar rana ne lokacin azur kuma a lokacin zafi to idan ya doge akan fatawar shi ta baya ya ce shi yana kan wannan fatawar tashi idza qalat hazami fasaddiquha fa innal qawla ma qalat hazami to a wannan lokacin kuma sai a tsaye da hukunci na addini akai shi na'am
وتكره الصلاة في متعبدات الكفار والمزبلة والمجزرة وقارئة الطريق والمقبرة القديمة قيل مطلقة والحمام إلا أن يكون موضعا طاهرا مستورا والدار المغصوبة والحجر والكعبة وعلى زهرها أشد كراهة أشد كراهة أشد كراهة نعم شيكنا وتكره الصلاة في متعبدات الكفار an karhanta yin sallah a guraren bauta ta arnawa guraren da arnawa suke zuwa su bauta wa wani Allah a can irin coci inda kiristoci suke zuwa su haɗu su yi bautarsu a nan a lokacin weekend to wannan makaruhi ne mutum musulmi ya tafi ya yi bautar Allah a can kaga coci shine guri na ibadarsu a je a haɗu a nan a nan za a bauta a nan za a ibada irin tasu ta kiristanci haka ne irin yahudawa irin sauma'a tasu da sauransu irin guri ne wanda mutum zai killace saboda bauta a cikin shi to wannan shi ma makaruhi ne mutum ya tafi mutum musulmi ya je ya bauta wa Allah subhanahu wata'ala a gurin matukar bai tabbatar da tsarkakar wannan gurin ba amma in ya tabbatar da cewa wannan guri ɗin tsarkakakke ne ɗari bisa ɗari ba shakka akan cewa wannan shimfiɗa ta cikin wannan gurin bautar tasu shimfiɗa ce wanda take tsahira tsarkakakkiya kuma gashi gurin yana ƙanshi tijin babu laifi ya sallah a ciki an gane wal mazbalati hakanan kuma an karhanta yin sallah ta farilla ko ta nafila a bola a inda ake kaiwa shara ta unguwa ko ta gari a kai a zubar a nan bola a tafi can mutum ya tafi can ya yi sallah a wannan gurin to amma inda a ce wannan bola ɗin aka diba wani guri aka share wani ya siyi fili a wannan bola ɗin ya share shi aka gyara shi aka zo aka mai gini da kyau babu laifi mutum zai je shi ibadar shi a wannan gurin saboda saboda mazbala gurin shara inda ake zu da bola nan matattara ce ta aljannu duk gurin kazanci gurin kazanta nan aljannu suke zuwa to idan ya zamanto an tabbatar da tsarkin guri babu laifi mutum zai iya yin ibada a wannan guri wal majzarati hakanan kuma kwata inda ake yanka na dabobi wannan shi ma makaruhi ne mutum ya tafi inda ake yankan dabobi kwata ya je shi can yi sallah amma in ya zamanto a nan kwata ɗin akwai gurin da aka keɓance shi aka gina masallaci wanda ake bauta wa Allah subhanahu wa ta'ala a cikin wannan masallaci babu laifi mutum ya yi ibada a can saboda kwata guri ne wanda yake na yanke-yanke na zubar da jini to shi kuma duk jinin da ya zamanto biya wuka ne ya koma najasa haramu ne bawan Allah musulmi ya yi amfani da shi to saboda kada a je ya tabu cikin jikinka ko kuma cikin tufafinka ya watsu maka to amma ya zamanto ka tabbatar da cewa gurin da zaka tafi ka yi sallah din a cikin majizara din guri ne wanda yake amintacce ba ma yanda za a yi jini ya iso wannan gurin saboda ba a alaka ta harkar jini a wannan bangaren saboda irin za ka ga cewa guraren da aka ci gaba akwata ɗin saboda ba ta rabuwa da jama'a to akwai masallaci a gurin akwai masallaci inda idan lokacin sallah ake shiga a yi ibada to wannan an keɓance wannan gurin da ba za a yi harkar yanke-yanke ba a wannan gurin can gurin yanka daban ne su hiɗa da sauran su gayi can an yi keɓance shi nan kuma gurin bauta ne in za ka zo ma sai ka canza kaya an gane da kyau to babu laifi mutum ya ibada a nan wa ƙari'atil ɗariƙ hakanan kuma tsakiyar hanya mutum ya zo shi rariya kawai ce zai yi sallah a nan wannan shi ma makaruhi ne saboda kada a je ya zamanto wani yaro ko wani ya zo shi ya yi bayan gari a gurin ko yaro ya yi bauli ko wani abu dai makamancinsa wanda yake na najasa ya zuba a wannan gurin to amma in ya zamanto kana da yaƙini kana da tabbas akan cewa wannan guri ne tsarkakakke saboda gashi nan ba wata alama na cewa gurin ya canza to za ka iya yin ibada a kan shi mun gane da kyau wal maqbarati haka hakanan kuma tsohuwar makabarta makabarta wannan haramu ne mutum ya tafi ya sallah a can bai halitta ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya yi hani dangane da yin sallah a cikin makabarta tsohuwar makabarta wanda ta kwan biyu to wannan ba za a je ba a yi sallah a can sai dai in wani mamaci ne daga cikin mamata ɗin aka binne shi ba tare da an mai sallah ba sai a je a mai sallar gawa amma ba zancen a je a yi sallah ta farilla ba a cikin makwantai wakila mutlaƙan waɗansu daga cikin malamai suka ce a makabarta kowace irin makabarta sabuwar makabarta da tsohuwar makabarta don hukuncinsu ɗaya don ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya yi hane dangane da abin da ya shafi ittihadul kuburi masajid wato riƙar kaburburra a matsayin masallatai to don haka wannan hani ɗin ya shafi tsohuwar makabarta ya shafi sabuwar makabarta ya shafi makabarta ta musulmai ya shafi makabarta ta waɗanda ba musulmai ba mun gane da kyau na'am wal hammam hakanan kuma an karhanta yin sallah a gidan wanka gidan wanka to can da akwai irin guraren da ake keɓance su saboda yin wanka na magani wanda ake ce da shi hammamat wanda ma'aiki alaihi salatu wassalamu ya yi hani game da abin da ya shafi mata su dinga zuwa irin waɗannan guraren to gidan wanka makaruhi ne mutum ya tafi ya sallah a cikin gidan wanka illa an ya kuna maudu'an ɓahiran masturan sai dai in ya zamanto wannan gurin da mutum zai yi ibada a gurin shi mutumin da zai yi ibada a wannan gurin maudu'an ɗahirin sai dai in ya zamanto guri ne wanda yake tsarkakakke masturan kuma wanda yake abin suturcewa daga najasa ya zamanto an ma sha makance tsakankanin shi da gidan wanka din ya zamanto a gidan wanka ne amma kuma ga wani masallaci na a gefe ɗaya to wannan babu laifi mutum ya ibadar shi a gurin saboda irin gidan wanka a wannan gurin ba a amincewa najasa shi yasa duk gurin da ya zamanto ba a amincewa najasa shine ya zamanto an karhanta yin sallah a wannan gurin amma in an tabbatar da tsarkin wannan gurin babu laifi za a iya yin sallah a wannan guri waddalil magasuba hakanan kuma gida wanda aka yi kwacenta gida ne ka sani wanda ya amshe wannan gidan ba gidan shi ba ne asali masu gidan ga su can waɗansu talakawa ne masu ƙaramin ƙarfi saboda ba su da hannu mai tsawo ba su da wani a sama amma wani alhaji wani mai hannu a sama wani mai tsawon hannu mai dukiya ya zo shi ya baba kere ya damƙa mishi wannan gida amma ku dattijawa na unguwa da dattijawa na gari duk sun san wannan gidan na suwana ne to irin wannan gida mutum ya tafi ya sallah a cikin shi makaruhi ne saboda gida ne wanda an yi babakera a cikinsa kwatar shi ce aka yi ba mai shi ba ne na asali zalunci ne aka yi makaruhi ne mutum ya sallah a cikin wannan gida an gane da kyau walhajir hakanan kuma mutum ya tafi hajir ibrahim makamu ibrahim wannan wannan dutse da annabi ibrahim alayhi salatu wassalamu ya hau kan shi lokacin da yake gina ka'aba mutum ya tafi wannan guri ya ce ya sallah ta farilla a wannan guri shi ma baka ruhi ne amma sallah ta nafila babu laifi saboda anan ne ake yin raka'atai tsawaf wato raka'o'i guda biyu wanda ake yi bayan an gama tsawafi bayan an gama kewaye ɗakin Allah subhanahu wata'ala wal ka'abati sannan kuma makaruhi ne mutum ya yi sallah ta farilla a cikin ɗakin ka'aba an gane ko ba a kewayen ba ba a cikin harami ɗin ba a wannan ɗakin mutum ya shiga ciki ya sallah ta farilla wannan makaruhi ne saboda ba a rawaito ba cewa ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya yi sallah ta farilla a cikinsa to don haka kai ka tafi ka bugi kirji ka shiga ka yi sallah ta farilla a ciki wannan makaruhi ne bai dace ba sai ka huto waje saboda ita ce aka ce ka kalla sai ka huto waje ka yi sallah a waje wa ala zahariha ashaddu karahatan wato yin sallah ta farilla a saman ka'aba mutum ya hau saman tsoron tsoron ka'aba din yayi sallah akai wannan ashaddu karahatan shine mafi tsananin karhanci saboda to in ka hau saman ka'aba ina za ka kalla ka yi sallar ina za ka kalla ka yi sallar ƙasa za ka kalla ka yi sallar saboda yanzu kai ka hau kan gusun za ka kalla ko arewa ko yamma ko sama ko ƙasa to shine saboda inda za ka kalla ɗin shine ka danne to wannan shine ashaddu karahatan ya fi tsananin karhanci sama da mutum ya yi sallah ma a cikinta da ka yi sallah a saman ka'aba gwanda ka yi sallah a ciki ya fi sauƙi sama da ka yi sallah a samanta saboda in ka hau samanta ina za ka kalla to ita ce aka ce ka kalla domin na to kharaji ta fawalli waje haka shaɗar almasjid alharam to sai zamanto kuma ka danne ta to sai zamanto karhancin ya yi tsanani sama da a ce ka yi a cikinta ma na'am
وقيل إباحة النافلة فيها دون الفريضة ويشترط طهارة موضعها كالثوب فإن ستر النجاسة بما لا يحركها صحت كما لو كانت في طرف بساق وصلى على الأخرى والشمس لا لا تؤذيه.
Waƙila waɗansu daga cikin malamai suka ce bi ibahatin nafilati fiha ya halitta mutum musulmi ya yi sallah ta nafila a cikin ka'aba saboda an rawaito ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya yi sallah ta nafila a cikin ka'aba to babu laifi hadithu yana cikin bukhari da muslim hadithin abdullahi dan umar to babu laifi mutum ya yi sallah ta nafila a cikin ka'aba dunal fariyobati amma banda sallah ta farilla ita ba a rawaito daga ma'aiki cewa ya yi sallah ta farilla a cikin ka'aba ba wa yushtaratu taharatu mawdi'iha to an sharɗanta tsarkin gurin da mutum zai hau ya yi sallah akai shimfiɗar da mutum zai hau ya yi sallah a kanta an sharɗanta ta zamanto tsarkakekkiya ce kada ya hau saman shimfiɗa saman tafi wanda yake mai najasa ko saman tabarma wanda take mai najasa ko saman bargo wanda yake mai najasa ya ce zai yi sallah a kan shi an gane ko dole ya zamanto wannan imma sajjada wato a darduma imma mocat imma tafi wanda aka shimfiɗe masallaci da shi ya zamanto tsarkakakke ne ko tabarmar da take cikin masallaci ta zamanto tsarkakakkiya ce ka saubi kamar yadda aka sharɗanta tsarki na tufafi tufafin da bawan Allah zai saka a jikin shi ya yi ibada da shi shi ma an sharɗanta ya zamanto tsarkakakke ne kada ya zamanto ya saka tufafi mai najasa a jikin shi ya yi ibada da shi sai dai in ya zamanto alab darurati ne akan larura ne ba yanda aka iya dole sai wannan yin tufafin to yanzu wannan ba laifi zai iya yi mun gane da kyau na'am fa in satara najasata bima la yuharrikuha sahhat to idan ya zamanto mai sallah sataran najasata ya suturce najasar wannan da take kan shimfidar da zai yi ibada a kanta bima la yuharrikuha da abin da ba zai iya motsar da wannan najasa din ba sahat to wannan sallah ta inganta wato abin da yake nufi a nan yanzu da ka shigo masallaci aka ce baka ji ba labari an ce masallacin yara suka wuni rana a ciki suka yi ta hutsare hutsare a cikin shi ko ina din sun bata shi ka ce ai na zo da daruma ta yana kawai sai ka shin hudu rumar ka akan shi akan tabarmar masallaci din sai sallah to sallar ka ta yi an gane ko in ya zamanto ka zo guri aka ce yana da najasa shikenan kana da kai wani abu wanda yake ba shi da najasa sai ka kakashin faɗa a gurin akan wancan wannan mai najasa din amma ya zamanto mai kaburi ne ba mai sara-sara ba ne wanda zai iya rufewa wannan gurin ne ɗari bisa ɗari wanda ko da babu wannan shimfiɗa ɗin ko da babu wannan shimfiɗa ɗin za ka iya shimfiɗa wannan shimfiɗar da ka zo da ita kuma ka yi sallah a kanta ba tare da ka cutu ba to sahat wannan sallah ɗin ta inganta ya ce kama lauka na tafi tsarafi bisa ɗin kamar dai da a ce wannan najasa ɗin ta kasance ne a tsinin shimfiɗa wa salla alal ukhra sai ya salla a tsinin ɗaya da ya shigo aka ce kai karka yi salla akan wannan tabarmal yaro ya hutsari ka ce ina ne inda ya hutsarin aka ce a can ne ya hutsari shi kenan sai ka zo nan kuma to wannan babu laifi an gane ko babu laifi shine ce kama lauka na fi tsarafi bisaɗin kamar da a ce wannan najasa ɗin ta kasance ne a gefen tabarma a tsinin tabarma a tsinin shimfiɗa ɗin wa salla alal ukhra sai ya salla a kan tsinin ɗaya to wannan babu laifi shi ma ya halitta wa shamsu la tudahhiru malam yace rana rana la tudahhiru ba ta tsarkakewa guri mai najasa an gane yanzu shi kenan yaro ne ya yi hutsari da ya yi hutsari a saman teras ɗin nan idan da rana ta zo kawai sai ta ta busar da wannan gurin ko to dole yanzu idan aka zo sai an zuba ruwa sannan gurin zai zama to tsarkakeke amma ba za ka ce ba to ai ya bushe hutsarin da yaro ya babu ko gashi wannan shimfiɗa ce yaro sai ya bauli da ya hutsari kawai sai aka shanya rana kawai ta sa ya bushe to wannan rana da ta sa wannan gurin bawalin yaron ya bushe ba ta tsarkake wannan tufafi din dole sai an sa ruwa mun gane da kyau shine ce washamsu la tudhiru rana ba ta tsarkakar da guri wanda yake mai najasa duk abu wanda yake mai najasa sai aka je aka shanya shi a rana sai ya bushe to yana nan da najasa shi najasa ce wanda take bushashiya sai an wanke ta ba za a ce ya tsarkaka ba na'am
والوفاء يسير ما عدل خبثين ما عدل ما عدل خبثين وهو قدر الدرهم فدونه ويدخل المحل الناجس النجس نعم ويطهر المحل النجس بانفصال الغسالة غير متغيرة shikenan wa yu'fa an yasirin wato an yi rangwame dangane da ƙanƙaniyar na- najasa dukkan najasa wanda take yar kaɗan wanda bata taka kara ta karya ba sai ta zubu a jikin tufafinka ko ta zuba a jikinka ko ta zuba a saman shimhudar da za ka yi bautar a kanta to wannan an yi rangwame game da ita babu laifi mutum zai iya yin ibada yana ɗauke da wannan najasa 'yar kaɗan wanda ba ta taka kara ta karya ba amma ma adal akhbatsaini banda daudodin nan guda biyu banda najasa ta bawali banda najasa ta bayan gari najasa ta bawali da najasa ta bayan gari ba a yi barangwame ga kankanar ta ma ballantana ko mai yawanta komun kaɗan kin bawali idan ya zubu a jikinka ko ya zuba a jikin tufafinka ko ya zuba a kan shinhudar da za ka yi sallah to dole sai an wanke wannan gurin sai an tsabtace wannan gurin sannan kuma za a yi ibada a kan shi ko za a yi ibada da wannan tufafin ko za a yi ibada ko mai ibadar zai yi ibada lokacin da ya zuba a jikinsa to al-yasiru ya ce wa huwa qadarud dirhami shine gwargwadon tanga wanda take ciki- jikin alfadara alfadari a kafar shi ta gaba akwai wani abu daidai yiwasa gwargwadon kuɗi ɗan taɓar yadda za a gani a jikin jaki ma akwai shi to wannan shine gwargwadon wannan shine gwargwadon yadda aka yi rangwame din shine ɗan kaɗancin da ake magana amma in dai girman wannan najasa da ta taɓa jikin mai sallah ya zamanto a jikin nashi tamɓarɓarkin gurin da najasa ta taɓa ya fi wannan yawa to ya zamanto kasir ne ba ƙalil ba ne ba yasir ba ne an gane da kyau fadunahu ko kuma ƙasa da wannan dirhami din addirhamin bagali ake ce da shi tanga wanda take jikin alfadari wa yadhurul mahallun najis al mahallun najis wato guri na najasa gurin da ya zamanto mai najasa ne irin yaro ya ma bawuli a jikin tufafinka ko ya ma bayan gari a jikin tufafinka gashi nan wannan kawai kashi ne sak to yanzu wannan gurin yana zamantowa tsarkakakke ya tsarkaka bin fisalil gusalati inda ya zamanto algusala ruwan ɗauraya ya rabu da wannan gurin ghairi mutaghayyirin ba tare da ya canza ba shikenan da ka wanke shi ka matse ka wanke ka matse ka wanke ka matse da ka zuba ruwa da ka matse sai ka ga kamar yanda ka zuba shi ruwan haka ne bai yi wani baki-baki ba bai yi wani alamu wannan najasa din ba algusala shine ruwan ɗauraya za a ga cewa kaya idan ana wanke su in dauɗa ta fita da kyau ruwan ɗauraya za a ga cewa idan ka tsoma kayan ka wanke shi ka ka- ka ɗaure shi za a ga ruwan yana nan garau da kyau ɗin shi sai ka sa kaya hudu kaya biyar sannan ka ga ruwan ya ɗan fara duhu-duhu to wannan shine ake cewa algusala to in dai ya zamanto gurin da najasar ta taɓa lokacin da ka mai wanke na ɗaya na biyu na uku da ka sake zuba ruwan sai ka ga yadda ka zuba shi haka ya sabka ba wani alamar najasa a jikin ruwan shikenan gurin ya tsarkaka ko da akwai baƙiya ɗin gurin ko da akwai atsar ɗin gurin gurbin gurin misali yanzu irin jini idan jini ya taɓa farin tufafi ka san bayan da za ka ce kawai kal ɗin nan yadda yake da fari kal sai ya koma farin kalkin shi babu wani gurbin wannan jini din to ko da akwai gurbin amma idan ka zuba ruwa din yanda ya shiga haka yake fita shikenan ya tsarkaka an gane da kyau akwai irin najasosin da in suka zubu maka in dai a jikin wani kalan tufafi ne to fita su sai a hankali to wannan ba za ka ce ba sai sun fita kai tsaye in dai ka wanke daga ƙarshe ruwan ɗauraya ya zamanto da ka wanke ruwan ɗauraya ɗin yadda ya shiga jikin tufafin haka ya fita ba tare da ya canza ba shikenan tufafin nan ya tsarkaka wa bi hadal qadar kifaya subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik